من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا كل حزب بما لديهم فرحون وإذا مس الناس ضر دعوا ربهم منيبين إليه ثم إذا أذلقهم منه رحمة إذا بريء منهم بربهم مشركون ليكفروا بما آتيناهم فتمتعوا فسوف تعلمون
أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم ملك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين اللهم صل على سيدنا محمد الفاتح لما أغلق والخاتم لما سبق ناصر الحق بالحق والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم ثبت جناني وأجر الحق على لساني وأعوذ بك من أن أظلم أو أسلم وأعوذ بك من أن أبتال من تحتي إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى الحمد لله muna gode ma Allah tabaraka wataala da ya ba mu ikon dawowa don ci gaba da wannan karatu na tafsirin alkur'ani mai tsarki muna fatan Allah ya muna muwafaka da abin da za mu karanta Allah ya muna muwafaka da abin da za mu saurara, Allah sa abin da za mu karanta da saurarawa ya zama sanadiyar tsira gare mu duniya da lafira. Alfarmar Sayyidina Maulana Rasulillahi, sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam, yau muna ashirin da ɗaya ga watan Ramadana, hijiran ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallama dubu da ɗari hudu da arba'in da uku. wanda ya daidai da ashirin da biyu ga watan hudu miladiyar annabi isa alaihi salamu dubu biyu da ashirin da biyu muna dai cikin wannan tsora ta tsoratun rom wanda mun kwana jiya akan fidabar allah tabaraka wa ta'ala ga annabi isa alaihi salatu wassalam wanda ya shigar da watan al'ummarsa a ciki akan zancen fa'aƙin wajhaka للدين حنيفا فأقم وجهك للدين حنيفا فطرة الله التي فطر الناس عليها لا تبديل لخلق الله ذلك الدين القيم ولكن أكثر الناس لا يعلمون سنهرأك كمنيبين إليه واتقوه وأقيموا الصلاة ولا تكونوا من المشركين وأن خلابة النبي عليه الصلاة والسلام أكي وجهه وزوى قريشي tare da al'ummarsa don haka ma da ƙarshe aka ce munibi na kuna masu mai da al'amuranku ga Allah bayan duk kun tsaida mafuskantarku zuwa ga Ubangiji tabaraka wa ta'ala a kan addinin musulunci miƙaƙƙe santa wanda babu karkata tare da shi Allah tabaraka wa ta'ala ya ci gaba da bayanin wannan ya ce wala ta ku tsaida sallah da sharuɗanta da dokokinta kada ku zamo minal mushrikina daga cikin watan mushrikai ma'ana waɗanda su duka wannan dokoki na Allah ba su mai da su komai ba sun yi watsi da su to kar ku zamo irin su kar ku zamo irin su ko kadan to shine Allah tabaaraka wa ta'ala yayi bayani su wane ne da aka ce wala takunu minal mushrikin sai aka ce minal ladina farraqu dinahum sai wasu ka ce min ɗin bayaniya ce su ne waɗanda kaga min ɗin tana bayanin su wane ne waɗanda ambatonsu ya gabata sai ce min allazina farraqu dinahum ai su ne waɗanda suka rarrabe dinahum addinin su watan wakanu likhtilafihim saboda su saba wasu fi ma ya'buduna hu cikin abin da suke bauta wakanu suka zamo shi'an watan kungiya kungiya bangare bangare kullu hizbin bima ladaihim farihun kowa kowane bangare kowane yanki kowane kungiya farihuna suna ma'ana masu farin ciki da murna watan bima ladaihim da abin da yake gunsu suna murna suna farin ciki bima ladaihim da abin da yake gunsu to wannan a wasu daga cikin malamai sun fassara cewa watan mushriki na dinnan su ne allazi na farraƙo dinahum waɗanda suka canza addini suka ce baddaluhu suka musanya addini wa ghayyaruhu suka jirkita shi wa amanu bi ba'dhin wa kafaru bi ba'dhin suka yi imani da sashe suka yi kafirce wa sashe to su ne aka ce watan min allazi na farraƙo dinahum wasu kuma daga malaman kira'a ma sun yi karatun da ya saba wannan farraƙu ba farraƙu suka karanta ba su kuma sun karanta fara ƙudinahu sun barkaco kam addininsu tara kuhu wara a zuhurihim sun bashi bayan bayansu aka ce wa ha'ula ikal yahudi wa nasara waɗannan kamar yahudawa da nasara da majusawa da masu bautar gumaka da sauran waɗanda suke kan addinai irin na gargajiya da kuma shirme da barkata dai da sunan addini duka suna cikin waɗannan waɗanda watan duka wanda ke bautar wani Allah ya shiga cikin waɗannan aka ce su ne waɗannan farraƙo dinan ko faraƙo dinan sun rabu da addini suka ce kam aka ce min ma'ada halal islam banda waɗanda suke kan musulunci ba su cikin wannan aya waɗanda suke kan addini musulunci ba su cikin wannan aya kamar yadda Allah tabaraka wa ta'ala irin wannan ya ambace ta wanda za a nuna ba su da alaƙa ɗin da musulmi wannan bayani bai da alaƙa da musulmi cewa innal ladhina farraqu dinahum wa kanu shiya'an lasta minhum fi shay inma amruhum ila Allah Allah tabaaraka wa ta'ala ce sani dai waɗannan da suka rarrabe addinin su suka zama kungiya kungiya suka zama kashi kashi baka da alaka da su cikin komai ya rasulullah inma amruhum ila Allah al'amarin su yana ga Allah tabaaraka wa ta'ala saboda haka ma'abuta wasu dinnan addinai waɗanda suka gabace mu ikhtalafu sun yi sabani fi ma bainahu cikin abin da ke tsakanin su a bisa ra'ayoyi da kuma watan hanyoyi waɗanda suke na daban waɗanda suke kuma miyagu kowace firka zaka ga tana raye cewa ita ce ke kan gaskiya kowace firka sai ga tana cewa ita ce kan gaskiya gashi muna ji yahudawa na cewa laysati nasara ala shay su ma nasara suna cewa laysati yahudu ala shay watan yahuda ba su kan gaskiya su ma yahuda su ce nasara ba su kan gaskiya kowanne daga ciki yana daukan nashi ne gaskiya kuma yana farin ciki da murna da nashi shine kan gaskiya to wannan aya dai malamai sun yi sabani watan sun yi sabani akan watan wannan fasara domin wasu sun yi sabani sun ce wannan al'umma su ma sun rarrabu kamar yadda waɗancan da suka gabata suka rarrabu a bisa ƙungiyoyi daban-daban dukkansu a kan ɓata suke suna kan ɓata sai ɗaya tilo ita kaɗai take a kan tafarki madaidaici kamar yadda annabi sallallahu ta'ala alaihi salam ya ce sai guda ɗaya su wane ne wahum ahlus sunnati wal jama'a su ne ahlus sunnati wal jama'a waɗanda suke rike almutamassikuna bi kitabillahi wa sunnati rasuli sunan da suke rike da littafin Allah da sunnar manzo Allah sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wasallam kuma suna akan abin da magabata na kwarai as-sadrul awwal daga sahabbai da tabi'ai da immatul muslimina suke akai kamar yadda al-imam al-hakim a mustadrak yake cewa watan an tambayi annabi sallallahu ta'ala sallam dangane da wace ce al-firqatun najiya wace kungiya ce ko wace jama'a ce ko wani gungu ne waɗanda suke su ne waɗanda suka tsira waɗanda aka ce jama'ar da suka tsira annabi sallallahu alaihi wasallam yace ma ana alaihi liyawma wa ashabi waɗanda suke akan abin da nike da kuma sahabbaina saboda haka wannan shine cewa min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'a kamar yadda watan aka ce akwai sabani wanda Abu Huraira da ummul mu'minin Aisha radiyallahu ta'ala anha da Abu Umamah al-Bahili duka sun ce annahu li ahli al-qibla wannan aya tana magana ne akan ahlul qiblati min ahli al-ahwa'i wal bid'a waɗanda suke akan ahlul ahwa'i ma'abuta soyayyen zukata wal bid'a da kuma waɗanda suke akan bid'o'i manan bid'o'i waɗanda suke akan sun kirkiri abubuwan da ba su da asali a alqur'ani ba su da asali a sunnan manzo Allah sallallahu alaihi wasallam an sha bayanin menene bid'a menene bid'a wajen malamai menene bid'a a wajen malamai me suka fahimta bid'a menene mafhumin bid'a duk an sha bayani shi ba kawai cewa bid'a abunda zamani Annabi sallallahu alaihi wasallam ba ai ba sai ya zamo kawai abu ne mara kyau juzafan kawai ba tantancewa ba bin ka'ida ta ilimi to wannan kwata-kwata ba ilimi bane ba adalci bane magabata in muka bi su za su karantar da mu me ake ce ma bid'a irin su al'imamu nawawi alhafiz ibn hajar ibatullahi lalaka'i irin su watan abu amur da sauransu dai manyan malamai mun sha zana maganganun sunan akan menene bida al'imamu sana'ani da sauransu ibn rajab alhambali da sauransu dai da yawa mun zana su suna faɗar abinda abbidi'a shine kirkirar abin da baya da asali bai da tushe a alkur'ani bai da tushe a sunnan ma'aiki sallallahu ta'ala alaihi wasallam shine bid'a kuma shine abin zargi kuma shine abin ki kuma an yi tafsilin shi to haka suka ce duk waɗanda suka kirkiri wani abun da bai da tushe bai da asali bai da majingina bai da madogara a alkur'ani bai da madogara a sunnan ma'aiki sallallahu alaihi wasallam to duka suna cikin watan min alladhina farraqu dinahum wa kanu shi'an suka zama kungiyoyi kashi kashi daban-daban wanda Allah tabaaraka wa ta'ala yake cewa kullu hizbin kowace jama'a daga ciki bi maladaihim farihun suna masu farin ciki da murna da abinda suke gunsu ma'ana suna ganin abinda suke kai shine daidai kuma suna murna suna farin ciki suna alfahari da shi wa idza massan nas durrun da'aw rabbahum munibin ilayhi thumma idza idza adaqahum minhu rahmatan idza fariqun minhum bi rabbihim yushrikun Allah tabaaraka wa ta'ala yace waɗannan dai watan kafirai sune kufaru makka yana daga cikin miyagun ayyukan su idza yayin da duk durrun wani cuta wani abin da yake mai misilantawa wani abin da yake damuwa ne rashin lafiya ne talauci ne tsanani ne menene massan nasa ya safi ya shafi kafiran makka to zaka ga da'aw rabbahum munibina suna ta kiran ubangiji suna ta kiran ubangijin su nan kan sun san wanda ya halicce su lokacin da suka shiga tsanani kan sun san wanda ya halicce su kuma ba su kiran kowa sai shi munibi na ilaihi suna masu komawa ka cokan zuwa gare shi thumma idza azaqahum minhu rahmatan sannan idan dai azaqahum ya dandana musu rahmatan yayewar wannan damuwar in bakin ciki ne in rashin lafiya ne in ma menene da zaran ya yaye musu wannan shine ya dandana musu rahmatan watan jin dadi rahama shine yayewar wannan damuwar idza fariqu minhum bi rabbihim yushrikun a lokacin za ka ga fariƙun wata jama'a minhum daga cikinsu, bi rabbihim mushrikun da ubangijin suke yi wa tarayya watan ma'ana lokacin kuma sai su koma kafircinsu. lokacin da Allah tabaaraka wataala jarrabe su da fari ko tsanani za ka ga suna kiran Allah Allah kuma za su rika istigasa a cikin Allah yaye musu abin da ya sauka gare su za su fuskanci Allah gabaki ɗaya ba magana gumaka a ran dalla man tad'un illa iyyah sai ka sai ka ji alqur'ani yace ran nan ka ba magana dodo ran nan ka ba magana dodo ko tuna dodo ba za a yi ba ko kadan illa iyyah sai Allah kadai Allah kadai za su tuna ba za su tuna dodannin su ba ko kadan saboda mi saboda sun san cewa ba mai yaye musu halin da suke ciki in ba Allah din ba thumma idza azaqahum minhu rahmatan idan Allah tabaaraka wa ta'ala ya dandana musu rahmatan jin kai ai khalasan min tilka shidda shine ya- ya tsamar da su daga wannan tsananin in ciwo ne ya ba su lafiya in wata azaba ce ya kawo musu ni'ima to lokacin zaka ga kuma sun tuma sun koma inda suka fito cikin kafirci sun tuma sun koma inda suka fito cikin kafirci kamar yadda muka wuto can asuratul ankabut fa idza rakibu fil fulki da'aw allaha mukhlisina lahu ad-din falamma najjahum ila al-barri idha hum yushrikun a lokacin da suka hau fil fulki a cikin jirgin ruwa da'aw allaha za ga suna fikiran Allah Allah Allah mukhlisina suna masu tsarkake addu'a lahu ga Allah ba maganan dodo ko dodanni a Allah kaɗai suke kira. Amma falin mana jahun lokacin da Allah tabaraka wa ta'ala ya tseratar da su ilal barri zuwa tudu zuwa sarari, idahun shirikun lokacin za ga kuma sun koma cikin shirkarsu. Eh, Allah tabaraka wa ta'ala ce li ya kafuru daga ƙarshe suna kafircewa bima atainahum da abinda muka ba su. aka ce liyakfuru bima atainahum wannan lami wasu malamai suna kallon shi lami ne na sayrura da taqibi yance lami na sayrura da taqibi shine lamin da ke gwadin ƙarshe ba na ta'lili bane ƙarshen lamari ga yadda za ta kaya ƙarshen lamari ga yadda za ta kaya ba na ta'lili bane don haka sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce liyakfuru daga ƙarshe dai za su kafirce ne bima atainahum da abinda muka ba su to wasu kuma suka ce a'a lamin nan ba na sayrura da taqibi bane na umurni ne amma umurnin na tahdidi su wanda suka ce irin lamin sayrura da taqibi ne watan irin watan faltaqadahu alu fir'auna ko waltaqadahu faltaqadahu alu fir'auna liyakuna lahum aduwa wa hazana kaga faltaqadahu alu fir'auna mutanen fir'auna jama'a fir'auna sun tsinci annabi Musa sai aka ce li yakuna lahum aduwa wa hazana ai ba sun tsince shi dan ya zama maki gare su ba a'a alqur'ani na nufin daga ƙarshe gashi sun tsince shi amma daga ƙarshe da za ta kaya za su zama makiya gare shi za su zama makiya gare shi za su zama masu kinsa masu bakin ciki akan shi aka ce to wannan irin lamin ne shine lamin sayrurar taqibi wasu kuma suka ce a'a na umurni ne amma amru tahdidin umurni na ban tsoro na firgitarwa na tsoratarwa na tsoratawa kamar mutum ne wanda watan ya taho ya ci zarafin wani naka ba ka nan to da ka dawo saboda abin ya bata mai rai sai ka taho ka ce kaji kaji abin da ya yi yanzu ya sake yi yanzu ya sake yi ai kaga yanzu ya sake za a ga zahiri kana bashi umarni ya maimaita ne a ba kana bashi umarni kana son ya maimaita bane a kana tsoratar da shi kar ya yadda ya sake domin duk abin da ya faru to shi ya jawo to irin shi ne sai Allah tabaraka wa ta'ala ce liyakfuru ba komai su cigaba da kafircin su cigaba da kafircin bai Allah ya ce su cigaba da kafircin ba yana umarni ai kafirci bane a a tsorata su yake abinda zai biyo baya kafircin abin bai da kyau don haka Allah ta'ala sai ce liyakfuru kaman irin faman sha'a falyumin wa man sha'a falyakfur wanda ya so ya yi imani wanda ya so ya kafirci ai ba Allah na daidaita da yin imani da yin kafirci duk ɗaya bane a'a ba shi Allah ke nufi ba a ban tsoro ne shi ake ce amru tahdidin umurni na tsoratarwa na ban tsoro to irin shine wannan sai aka ce li yakfuru su ci gaba da kafircin dai ai ƙarshen bai da kyau shine su ci gaba da kafircewa bima atinahu da abinda muka ba su urida bihi tahdid ana nufin tahdidi tsoratarwa da wannan kuma abin da zai tabbatar da tahdidin fatamatta'u cewa ku ci gaba da jin dadi ku ci gaba da jin dadi fa sawfa ta'lamun da sannu za ku san aqibata tamattu'ikum watan aqiba ƙarshen jin dadin ku abin da zai biyo bayan jin dadin bai da kyau to kaga kenan su ci gaba da jin dadi su ci gaba da kafircin ba umurni bane ake ba su yi kafircin a'a ana tsoratar da su ne su guji kafirci don abin da zai biyo bayan kafircin bai da kyau
أنزلنا عليهم سلطانا فهو يتكلم بما كانوا به يشركون وإذا وأذقنا الناس رحمة فرحوا بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم إذا هم يقنطون أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون
Allah subhanahu wa ta'ala sai ce, A nan da yana khiɗaba da su, ya ce, Tamatta'u watan fatamatta'u fasaufa ta'alamun. Fatamatta'u fasaufa ta'alamun, ta ga khiɗaba ce, to sai Allah tabaraka wa ta'ala ya yi iltifati ya daina khiɗabar yanzu ba a koson magana da su, bari a koma maganar su ce kan amma yanzu da mumine ake tattaunawa ta. amma maganar ta shafe su ne su kafirai ne abin da ya shafe su amma yanzu ba da su ake ba da muminai ake tattaunawa saboda mi saboda ban mamaki daga al'amarin mushrikai shine Allah ta'ala yake cewa amanzalna alaihim sultanan fahuwa yatakallamu bima kanu bihi yushrikun ka tambaye su mana shin wai anzalna mun saukar da sultanan wata hujja ne alaihim akan su ma'ana mun saukar da wani littafi ne wanda shi littafin nan yake suka kafa hujja da shi suke dogara da shi wanda shi littafin wanda sun dauke shi a matsayin hujja fahuwa ya takallamu yana zance takalluma dilala watan yin zance irin na karantawa da nuni bima kanu bihi yushrikun da abun da suka zamo suna yi wa Allah shirka da shi shin Allah tabaraka wa ta'ala ya saukar da wani littafi ne wanda ke umurtar su da su yi shirka don haka ne suka sakankance ma suke yin shirka kamar suna da wani garanti daga Allah shin mun saukar da wani littafi ne wanda suka rika hujja domin sultanan hujja shi ake ce sultanan to kuma aka fassara sultanan littafi saboda saboda la'akari da anzalna karina ta anzalna shin mun saukar da wani littafi ne wanda suka rike shi hujja wanda shine suka dogara da shi har suke wannan aiki na shirka a ko kusa Allah tabaraka wataala bai saukar da wani littafi ba wanda zai halatta ayi mai shirka bai saukar da wani zance ba wanda zai halatta ayi mai shirka wasu kuma suka ce wannan yana yiwa ya zama muttasili ne wannan magana ƴan uwar baya ce balitta ba allazina zalamu ahwa'ahum bighairi ilmin haƙiƙa waɗannan da suka zalunci kawunansu sun bi soye-soyen zukatansu to wannan magana ce aka ɗora ta yanzu nan sai aka ce a manzanna alaihim sultanan sai wancan abin da ya zo tsakani sai ya zama jumla ce mutarida sai aka kawo ya itiradi tsakanin waccan magana da aka faro ba a kai ta ba sai aka kutso da wata magana sai ta zama itiradi jumla ce mutarida sannan aka koma maganar da ake kai shine amanzalna alaihim sultanan fa huwa yatakallamu takallumu dilalatin bima kanu bihi yushrikun la ko kusa in basu bada amsa ba a a Allah tabaaraka wataala bai saukar da wata hujja ba wadda za ta tabbatar da ai mai shirka Allah tabaaraka wataala bai saukar da wata hujja ba bai saukar da wani zance ba wanda za a dogara da shi cikin yi wa Allah tabaaraka wataala watan shirka wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha wa in tusibhum sayyi'atun bima qaddamat aydihim idza hum yaqnudun idza hum yaqnudun Allah tabaaraka wataala yace watan wa idza azaqna an-nasa idan muka dandana ma annasa mutane rahmatan jin dadi farihu biha za ga suna ta jin dadi suna farin ciki suna murna suna alfahari sai aka ce wannan farin ciki ne na alfahari ba mujarradin farin ciki ba shi kan farin ciki ba za a aibata shi ba kuma ba zai zamo sifa ta miyagun mutane ba a farin cikin alfahari dai to da shi ake anan cewa watan in mun ɗanɗana musu rahmatan jin kai kamar mun ba su ni'ima mun ba su lafiya mun ba su wadatar dukiya da abin da ya kama da wannan farihu biha sai kaga suna farin ciki suna suna alfahari suna roho suna ganin wane ne ya kai su wake iya gwabzawa da su ai ba mai iya hada abin nan ka fada da su su yi ta dai alfahari sun mamance da wane ne ya ba su ai Allah ya ba su to wannan shine farin ciki abin zargi wanda ya hadu da alfahari to shine farin ciki abin zargi amma farin cikin da ya hadu da gode ma Allah mutum Allah ya bashi ni'ima ya gode yayi farin ciki ya gode yayi farin ciki ya gode ma Allah wannan abin yabo ne don haka ma akwai farin cikin za ka ji Allah ya ambace shi kuma abin yabo ne bancin ma abin yabo umurni ma Allah ya ce ayi da farin cikin umurni ma za ka ji Allah na yi da ayi farin ciki ina qul bi fadlillahi wa bi rahmatihi fabidhalika falyafrahu huwa khairun mimma yajma'un qul bi fadlillahi kace musu ya rasulullahi da fadlan Allah da rahama Allah za su yi murna za su yi farin ciki su yi murna su yi farin ciki da fadlan Allah da rahama Allah to kaga nan fadlan Allah da rahama Allah shine abin murna shine abin farin ciki kaga wannan farin ciki ne farahun mahmudun farin ciki ne abin yabo amma wancan wanda yake na alfahari to farahun farin ciki ne amma mazmumun abin zargi ne al-imam al-alusi rahimahullah daidai nan yake cewa qala al-imamu imamu yace al-mazmumu al-farahu bi nafsi rahma a wajen muhaqqiqai farin ciki kashi biyu ne akwai farin ciki abin zargi akwai farin ciki kuma abin yabo farin ciki abin zargi shine mutum yayi farin ciki da ita mujarradin ni'imar mujarradin rahaman mujarradin ni'imar baka kallon wanda ya baka ni'imar a'a ni'imar kadai kake kallo zaka ita dai kake kallo kai farin ciki baka kallon waya baka ni'imar a to wannan shine farin ciki abin zargi farin ciki abin zargi domin wannan da dabba da kafirai da kowa in suka samu abin da suka so za su yi farin ciki amma mujarradin farin cikin da wannan abin da ya same su shi kada suke murna ba ruwansu da wane ne ya samar musu da wannan rahama waye ba su wannan ni'ima balle su gode mashi balle su ji dadin rahamar daga gare shi take yace wal wal mamduhu shi ko watan farin ciki abin yabo al farahu bi rahmatillahi ta'ala farin ciki da rahama Allah tabaraka wa ta'ala min haisu innaha mudafatun ila Allah ta'ala ta inda abinda yasa kake farin ciki da ita raba ta da Allah sai a ce fadlullah ai kaga ita ma aya cewa tai qul bi fadlillah wa rahma qul bi fadlillah wa rahmatihi kaga ba wa rahmati ba kadai ko bil fadli kadai ba a'a qul bi fadlillah wa rahmatihi فبذلك فليفرحوا وخير مما يجمعون kaga kenan mujarradin murna da fadla da rahama ita kadai ba don an raba rahama ko ba don ta hito daga ubangiji tabaraka wataala ba to wannan farahun mazmum amma mutum ya rika kallon ni'ima yana jin dadi da wanda ya ni'imta shi yana murna da wanda ya ni'imta shi to wannan shine murna mai kyau kaji murna mara kyau ذاك الشيخ رضي الله عنه يقول لا تفرحن بأنعم أنعمت وافرح بمن أنعم إن أقلت yace in zaka yi farin ciki kai farin ciki kada kai farin ciki da watan ni'ima mujarradin ni'imar da aka yi maka ita kadai ita kadai ni'imar to zai yi ta samu ta samu da kanta a wafrah biman an'ama in aqalta in zaka yi farin ciki da murna yi farin ciki da waye baka rahmat shine Allah tabaaraka wa ta'ala waye baka ni'imar Allah tabaaraka wa ta'ala saboda fa kullu ni'matin tazulu duna man asda fa zaka albaqi fi kulli zaman saboda duk dun ni'ima in ka ganta za ta gushe ko ta gushe ta baka ko ka gushe ka batta amma duna man afda banda wanda shi ya baka ni'ima shi yana nan albaqi ne albaqi alazali alabadi subhanahu wa ta'ala to saboda haka watan Allah tabaraka wa ta'ala ce idza azaqahum minhu rahmatan wa idza azaqna an-nasa rahmatan farihu biha farha za su yi farin ciki da murna irin farin cikin watan watan girman kai da kuma alfahari wa in tusibhum sayyi'atun amma idan sayyi'atun tsanani ya same su bima qaddamat aydihim ko shi fa ba haka kawai Allah ke jeho bawa cikin tsanani ba a sai ce bi ma qaddamat aidihim shi ma tsananin da sababin abinda watan hannuwansu ta jawo musu ta gabatan musu to da kuma tsanani ya same su saboda abinda hannayensu ta gabatar musu idahum yaqnadun zaka gansu watan suna ɗebe kauna suna wayyo wayyo Allah wayyo Allah suna ganin cewa sam sam watan maganar sake samun wata rahama babu shi ko kadan ya isuna suna masu ɗebe kauna min rahmatillahi daga rahama ubangiji tabaaraka wa ta'ala sai Allah tabaaraka wa ta'ala ce a أولم يروا أن الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون الله تبارك وتعالى أولم يروا ينزب في سنبا أنن داك واتم وإن تسبهم وإن إنكاريني وإن إتجال آدت دان أدم سيدي وإن الله يكيه in ya samu abin da yake so fa zaka ga yana ta zumudi zaka yana ta zumudi amma fa da kuma ya samu wani abu mara dadi zaka je na taraki yana taraki wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah wayyo Allah wanda ke ambaton Allah ma shine mai kusa kusa da Allah amma wani in yayi nisa da Allah bai ma ambaton Allah eh wayyo wayyo kadai din zai tare kafali eh subhanallah to saboda haka zai ɗebe kauna da rahama ubangiji sai kaɗan waɗanda suke Allah ya istisna su ya ce illal ladina sabaru wa amilus salihat sai wanda suka yi haƙuri kuma suka yi kyawawan ayyuka sabaru suka yi haƙuri a cikin dukkan tsananin da suka shiga za su yi haƙuri zuciyarsu ba za ta rabu da Allah ba tana nan kyam sun ɗaure ta a hadarar ubangiji tabaraka wa ta'ala don haka duk abin da ya same su na tsanani sabaru sun yi haƙuri shine sai waɗannan da suka yi haƙuri illal ladina sabaru sannan wa amilus salihat kuma suka yi kyawawan ayyuka lokacin da suke cikin jin daɗi da hutawa da ni'ima sun kuma tashi sun yi kyawawan ayyuka kuma yadda ya inganta hadisin annabi sallallahu ta'ala sallam shi mumini lamarin shi yana da ban shawa yana da burgewa haka manzo Allah ya ce shi mumini lamarin sa yana da burgewa eh ajaban lil mu'mini lamarin mumini yana da ban mamaki da burgewa saboda la yaqdillahu lahu qada'an illa kana khairan lahu ba hukuncin da Allah zai yi ga mumini fa sai ya zama alkhairi gare shi duk hukuncin da Allah ya yi sai kaga ta lailayo abin ya koma alkhairi ga mumini in Allah tabaraka wa ta'ala ya jarrabe shi watan da wadata da yalwa da lafiya da jin daɗi da dama sai kaga ya gode ma Allah fa shakara fa kana khairan lahu da ya gode ma Allah sai kaji Allah ya ce la in shakartum la azidannakum kaga ya zama khairan lahu to haka kuma in darra'u wahala talauci rashin lafiya kunci halin kakanikayi ya same shi kuma fasabara yayi hakuri gashi yana cikin ciwo fa ana ya jiki na alhamdulillah ya jiki na alhamdulillah amma fa sai an rika shi a tada shi amma in an ce ya jiki sai ce alhamdulillah kaga jarraba ta same shi amma fasabara yayi hakuri manzo Allah ya ce fa kana khairan lahu sai hakurin ya zama alkhairi gare shi ashe shi mumini babu abin da yake kasara gare shi in daɗi ya zo mishi ya gode alkhairi in jarrabawa mai nauyi ta zo ya yi haƙuri alkhairi saboda haka illallazi na sabaru sai waɗannan da suka yi haƙuri shi ne Allah tabaraka wa ta'ala ya yi istisna'insu na awalam yarau Allah tabaraka wa ta'ala ya ce yanzu ba su yi sani ba an Allah haƙiƙa ubangiji ya basu ɗin rizka shi ne wanda ke shimfiɗa arziki liman ya sha'u ga wanda ya so shimfiɗa mawa ba wanda zai shimfiɗa arziki ga wani in ba Allah ba ba mai ba wani arziki in ba Allah ba wai ƙidiru kuma shi dai ne mai ƙuƙuntawa ya ba wani kaɗan ga wani bai san adadin dukiyar shi ba amma wani sai ya yi da kyat ya samu abin da zai ci a ran kuma duk Allah ke wannan hukuncin Allah tabaraka wa ta'ala shi ke tsarawa wani zai iya ci da gari gaba ɗaya dukiyarsa amma wani sai yayi da kyat ya ci da kanshi da haka yace suka alqur'ani yake cewa a yanzu ba su yi sani ba annallaha cewa ubangiji ya su din rizqa shine mai shimfida arziki liman yasha'u ga wanda ya so shimfida masa waye kidiru kuma ya kukunta watan ga wanda ya so ya kukunta mawa inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun inna fi zalika a cikin wannan hukunci Allah ya ba wanda ya so kuma wanda Allah ya so ya bashin fa ba wanda in duk duniya ta taru bata isa ta tare abinda Allah ya bashi ba na arziki in duk duniya ta taru bata isa ta tare ba abinda Allah ya bashi din na arziki shi kuma wanda Allah ya kuntata ya bashi kadan kuma in duk duniya ta taru bata isa ta yalwata mashi ba ka inna fi zalika laaya a cikin wannan hukunci Allah ya yadda ya so ga waɗanda ya so a lokacin da ya so aya ce wadda ke nuna kudurar ubangiji tabaraka wa ta'ala cewa ba mai yin wannan sai ubangiji tabaraka wa ta'ala na'am amma fa ba kowa ke fahimta haka ba yace li qaumin ga mutane ne yu'minun waɗanda suke imani mm
ذلك خير للذين يريدون وجه الله وأولئك هم المفلحون وما آتيتم من ربا لتربوا به أموال الناس فلا يقبل فلا يرجو عند الله وما آتيتم من زكاة تريدون وجه الله فأولئك هم المضعفون
Allah tabaraka wataala ce inna fi zalika laayatin liqaumin yu'minun waɗannan abubuwa duk da aka ambata na shimfida arziki da kishiyarsa shine kukuntawa koko duk ma abin da aka ambata dinnan ayoyi ne masu nuni a bisa kamala qudratillahi tabaraka wataala domin abinda za a abinda yasa Allah tabaraka wataala ya kafa wannan a matsayin aya duk duniya in ta taru ba za ta iya yin wannan abinda Allah ke yi ba don haka ne ya zamo aya wanda kuma yayin duk duniya in ta taru bata isa ta yi raddin abin ta juyar da abin ba in duk duniya ta taru to wannan ne yasa ya zamo aya ma'ana aya abin mamaki wanda zai tabbatar da qudratillahi tabaaraka wata'ala wa hikmatihi da hikimarsa sai Allah tabaaraka wata'ala yace fa'ati dhal qurba haqqahu wal miskina wabna as-sabil Allah tabaaraka wata'ala sai ya kuma yana bayani akan to tunda an yi bayani akan abin da ya shafi watan makoma to don haka menene zai ba da kyakkyawan makoma to shine bin umurnin Allah tabaraka wataala da da'a gare shi da riƙon tafarki da riƙon kyawawan ayyuka to su ne sai aka koma ana faɗin waɗannan miyago wannan kyawawan ayyuka domin mi domin mu'minai su riƙe su sai ce fa'ati zal qurba fa'ati ka ba zal qurba ma'abucin zumunta haqqahu haqqinsa menene haqqin ma'abucin zumunta wanda kake da zumunta da shi ka bashi haqqi min albirri na kyautatawa gare shi shi yance kyautatawa albirru kalma ce wadda take shamila ta haɗe abubuwa da yawa tsakaninka da shi ya zama akwai kyakkyawa alaka saboda zumuncin da ke tsakaninka da shi tsakaninka da shi akwai kyautatawa birru duk abinda ka san zai faranta mishi rai kana kokarin kai mashi shi abinda duk ka san rai shi zai baci kana guje mashi wannan birru ne har akai ga daukar abinka ka bashi duk birru ne yi mashi kyakkyawar fata duk birru ne to shine Allah tabaaraka wataala yake cewa watan fa'ati dhal qurba ka ba ma'abucin zumunta haqqahu haqqinsa aka ce aka fassara shi min albirri wassila birru kyautatawa alkhairi wassila da kuma sadar da zumunta in abu ya same shi ka zamo cikin masu taya shi murna in na murna ne in abu ya same shi ka zamo cikin masu taya shi bakin ciki in na bakin ciki ne da alhini da jaje kuma haka kawai ka tashi ka je ka ziyarce shi domin ka gaya halin shi domin ya ga yadda kake domin ku tattauna ku yi zumunci to duka wannan yana daga abin da Allah tabaraka wataala ke cewa fa'ati dhal qurba haqqahu domin akwai wani shi wanda zumunci kake da shi amma bai da bukata da ka dauko naira ka bashi saboda ya wadatu gabarinta don haka kaga shi me yake bukata abin da yake bukata al'amarin sa ya tashi ka kula ya ganka in ka tafi to ka kyautata kuma ka yi zumunci shi kuma wani ba wannan kaɗai yake bukata ba in an tafi kuma yana bukatun me za a taimaka mashi domin mabukaci ne to kaga kowanne da irin huskar abin da yake bukata da shi menene haƙƙin shi a kanka kai ma menene haƙƙinka a kan shi to shine wal miskina wannan wal miskina da kuma miskinai ku ba miskinai haƙƙin su wannan aka ce umurni ne wanda an yi khidaba ce ana wajjahar da ita zuwa ga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ana nufin shi da al'ummarsa shi da waɗanda suke tare da shi alaihi salatu wassalam don haka Allah tabaraka wata'ala ya ce watan ka ba ma'abucin zumunta haƙƙinsa da miskinai shine miskini shine wanda bai da komai bai da komai aka ce shine miskini sai ya fita ya nemo abin da zai ci shine miskini wasu suka ce a'a ba shine miskini ba ko yana da amma abin da yake da shi din bai isa shi miskini miskini ne shi ma eh wabna sabili ati dhal qurba haqqahu sannan wal miskina wabna sabili sannan kuma da dan tafarki wane ne dan tafarki shine matafiyi wanda guzurin sa ya yanke ko da miloniya ne a garin su yanzu dai guzuri ya yanke mabukaci ne musamman irin inda aka fito duniyar da watan wadda take mai faɗi yanzu duniyar da ake da ciki ba ta da faɗi duk kaman gida ɗaya ne kaman ɗaki ɗaya ne kana ingila in kana mai kuɗi a najeriya ko ingila ka tafi mai kuɗi kake in america ka tafi mai kuɗi kake in saudiya ka tafi mai kuɗi kake yadda kake nan mai kuɗi haka kake mai kuɗi a can saboda ci gaban zamani amma irin wancan lokaci akwai babu irin wannan ci gaba na zamani don haka gashi mutum abin da yafi karfi a garin su amma tafiya ta sa abin yafi karfin shi to sai Allah tabaaraka wataala ya ce shi ma a bashi haƙƙin sa a kula da shi a taimaka masa domin shi addinin musulunci addini ne na tausayi addini ne na jin kai addini ne na tausayi addini ne na jin kai sannan kuma aka ce min as-silati was-sadaqa sada da zumunta da ba da sadaka da sauran dukkan alkhairai su ake nufi watan ati zal qurba haqqahu dinnan wal wal miskin wa ibn as-sabil da miskin da dan tafarki kidaban nan da annabi sallallahu alaihi wasallam ake amma maqsudi da shi da waɗanda suke tare da shi na mu'minai Hassan al-Basri yace wannan khidaba ce ga dumma wanda ya ji alqur'ani fa'ati zal qurba to da shi ake duk wanda ya ji wannan aya to da shi take ba sai kaza ba ba sai kaza ba a'a khidabul likulli sami'in duk wanda ya ji da shi ake saboda haka wasu kuma suka ce zai iya yiwa wannan fa'ati zal qurba haqqahu ana magana ne da ma'abuta arziki wadata waɗanda Allah ya shimfiɗa mu arziki da su ake wasu suka ce a'a wannan hidaba ce amma gaba ɗaya wasu kuma suka ce muradi abinda ake yin da zil qurba banu hashim banu hashim da banu da banu muttalib Allah tabaaraka wa ta'ala yake umurnin manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya ba su haƙƙin su daga ganima da kuma baitul mali su dangin annabi sallallahu alaihi wasallam Allah tabaaraka wa ta'ala ya ware musu wani abu a ganima wani abu a baitul mali don haka shine Allah tabaaraka wa ta'ala ke magana anan cewa a ba su daga ganima a basu daga baitul mali a basu haƙƙinsu don haka annabi sallallahu ta'ala sallam yake ware musu wani abu daga khumusi shi musulunci addini ne wanda aka gine shi akan sadar da zumunta musulunci da haka za a ga annabi alaihi salatu wassalam yana ta kwadaitarwa akan zumunci a kiyaye zumunci a kiyaye zumunci a kiyaye zumunci ran tashi alkiyama Allah tabaaraka wa ta'ala zai ba da sakamako ga waɗanda suka kula da zumunci suka sadar da zumunci Allah zai sada su da rahamarsa waɗanda suka yanke kuma Allah zai yanke su daga rahamarsa to kaga wannan kwadaitawa ce akan sadar da zumunta da kuma tsoratarwa akan yanke zumunta don haka addinin musulunci addini ne da aka gine shi akan kula da zumunci akan kula da zumunci za a ga hadisin bukhari watan hadisin watan wanda Abu Sufyana sarkin Rum ya gayyace shi a fadarsa domin ya mai tambayoyi to da yazo tambayoyin to shine yake cewa bima ya amurukum menene yake umurnin ku da shi shi sarki na Rum yake tambaye Abu Sufyana interview yake da shi yana bashi amsa to da yace Allah ya aiko shi me yake umurnin ku da shi yace yana umurnin mu mu dayanta Allah kan mu yi ma Allah shirka kuma mu kiyaye mu kula mu sadar da zumunta kaga fa waɗanda ke wannan sheda fa suna sheda a lokacin makiya annabi ne sallallahu alaihi wasallam amma tare da haka suna shedar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana umurni da sadar da zumunta don haka sadar da zumunta abu ne wanda yake mai girma a musulunci lokacin da ayar khudhil afwa wa amur bil urfi wa a'rid anil jahilin da ta sauka sai sai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ya tambayi malaika jibril ya ce menene tawilinta me fasarar wannan aya sai malaika jibril ya ce hatta as'alal alima sai na tambayi masani na gaba dai gaba dai Allah tabaaraka wa ta'ala ke ce sai na tambayi masani na gaba dai kaga nan yayi ladabi ga hadarar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam saboda alqur'ani larabci ne amma manzo Allah ke cewa meye tawilin wannan aya to ba a zarbabbiya a ce ga fasara shi ma don ya tabbatar da dan aike ne dan sako ne sai ce hatta as'alal alima ni ma sai na tambayo masani na gaba dai to da ya tafi ya dawo sai ce manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ubangiji tabaaraka wataala yana karanta maka gaisuwa yana cewa gaishe ka ya amuruka an tasila man qata'aka wa tu'diya man haramaka wa ta'fu amman zalama fasara wannan aya ta khudhil afu har zuwa ƙarshe Allah tabaaraka wataala na umurninka wanda ya yanke zumuntakka da shi karka damu da shi kai sadar da zumuntakka da shi karka yi la'akari ya yanke a'a kai sadar da zumuntarka da shi sannan wanda ya hana maka nashi kai dauko naka ka bashi ya rasulullahi abinda ubangiji ke umurnin ka da shi kenan wato diya man haramak wa ta'fu amman zalama wanda ya zalunce ka gashi kana da ikon karama kana da daman ka daukar fansa sai ka yafe mashi shine malan khuzil afwa wa amur bil urfi don haka nan addinin musulunci an gine shi akan sadar da zumunta sadar da zumunta zalika Allah tabaraka wa ta'ala yace wannan khairun watan mafifici ne alkhairi ne amma lil ladina yuriduna wajha Allah ga waɗannan da suke nufin sakamakon ubangiji wajha Allah ay yuriduna thawab Allah wajha Allah ay yuriduna dhata Allah waɗanda suke nufin Allah da aikinsu aka ce abin da ake nufi a nan fa wanda duk zai yi alkhairin zai ma zumunci zai ma miskinai zai ma ibn sabil to duka waɗannan alkhairi ne amma fa ya shirya kyautata niyyarsa tsakaninsa da Allah kyautata niyyarsa tsakaninsa da Allah kada ya dan riya kada ya dan ayaba kada ya yi don ɗegiya ya yi shi ma yana tunanin arama masa duk ba don haka ba a'a yayi don Allah shine zalika khairun yin waɗannan abubuwa duk da haka mata khairun alkhairi ne amma lil ladina yuriduna wajha Allah ga waɗannan da suke nufin zatin Allah shine wajha Allah yuriduna Allah ay yuriduna thawab Allah suna nufin sakamakon ubangiji yuriduna Allah yuriduna wajha Allah waɗanda suke nufin watan suke neman ganin fuska shine zatin Allah tabaaraka wataala a ran tashi alkiyama shine an-nazaru ilayhi yawm al-qiyama yuriduna Allah waɗanda suke neman ganin Allah tabaaraka wataala ka san ganin Allah ko a aljanna to ba kowa bane wasu ne waɗanda Allah tabaaraka wataala ya girmama ko kuma a ce a'a ba ko da yaushe bane girmama wace in Allah tabaaraka wataala ya girmama aljanna sai ya girmama su da ganin zatin Allah tabaraka wataala don haka ma fuskokin da za su ga Allah sai Allah tabaraka wataala zaka ji yana yaban su wujuhun yawma idhin nadira ila rabbiha nazira zaka ga su kansu fuskokin ba irin na duniya bane Allah ya shirya su dan su ga zatin Allah zaka gansu suna cikin ni'ima suna cikin ni'ima suna cikin banshawa suna cikin ni'ima da karsashi da kawa kuma ila rabbiha nazira suna masu kallo zuwa ga ubangijinsu to aka ce wannan shine manar zalika khairul lil ladina yuriduna wajha Allah waɗanda suke nufin zatin Allah waɗanda suke nufin watan Allah ba su nufin riya da aikin da suka yi wa ula'ika humul muflihun wa ula'ika wancananka watan humul muflihun su ne wanda suke masu samun babbar rabo masu samun babbar rabo domin sun yi don Allah tabaraka wa ta'ala ba sun yi don riya ba ba sun yi dan a ce suna yi ba ba sun yi dan su yi alfahari ba su yi bugun gaba ba ba sun yi dan wai ɗegiya ba wani ya rama musu sun yi don su ma in tasu ta tashi a rama musu duk ba da haka suka yi ba shine allazi yu'ti malahu yatazakka wa ma li ahadin indahu min ni'matin tujza ko da yake ce da duke fa ba wai yana tuna wannan ya taɓa min alkhairi can da ba na ka bari in saka mishi yanzu a'a duk ba wannan kwata kwata a don Allah ne yake yi dan Allah ne yake yi illa ibtigha'a wajhi rabbihil ala illa ibtigha'a wajhi rabbihil ala bai nufin komi sai zatin Allah watan yana nufin Allah ba don riya ba ba don neman a saka masa ba lokaci to alhamdulillah ayar tana da tsawo ba za ta fassaru ba mintocin da kenan Allah ya mana muwafaka la samun dace farma Allah sallallahu alaihi akwai sabani
Alhamdulillah, Allah ya saka wa malam da alkhairi, Allah ya kara lafiya, ya kara karfi a farkon manzo Allah sallallahu alaihi wasallam. Da tabbata Allah ta aiko da sadaka ne na gari tana bar addu'a ga malam. Haka ne bawa Allah ya aiko da sadaka kan yana addu'a yana neman addu'a malam ya mahaifin shi. Allah ya kan shi da rana wa'yanda su ne sa. Wani bawa Allah ya aiko da sadaka ne na gari shi bayan ya bar addu'a ga malam. Akan bukatun shi da baki da wa'yanda su ne sa.
alhamdulillah ubangiji bayi da suka aiko bayan Allah da suka aiko da sadakoki ubangiji Allah ya karba Allah ya sanya a cikin mizanin ayyukansu na kwarai lullunkawa da Allah ke mabayinsa a cikin wannan wata mai alfarma a cikin ayyukan da'a ubangiji Allah ya lullunka musu akwai ma daga cikin makotan masallaci wani bawan Allah ya aiko da kankana shi ma sadaka yana roƙon addu'a ubangiji Allah biya musu bukatunsa Allah biya musu bukatunsa abinda yake fata na alkhairi ubangiji Allah ya biya masa abinda yake khaufi na sharri Allah ya kare ya kiyaye duk ma waɗanda suka aiko da sadakoki Allah ya karba Allah ya sanya musu a cikin mizanin ayyukansu da su wanda suka aiko da neman addu'o'i Allah ya san abinda su bukatunsu fara fara Allah shine masanin zukatan kowa ubangiji Allah biya bukatunsu abinda suke fata suke guri a wajen Allah ubangiji Allah biya musu na alkhairai abinda da suke khaufi na sharri ubangiji Allah ya kare su Allah ya kiyaye su Allah ya tsare su ya tsare mu gaba kida alfarma sayyidina maulana rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah biya bukatun mu gaba kida yadda muka taru a wannan masallaci ubangiji Allah ya tara mu gidan rahma yadda muka taru a wannan daki daga dakunan Allah tabaaraka wa ta'ala Allah ya haɗa mu gidan rahma a gaban sayyidina maulana rasulillahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam ubangiji Allah ka ba mu lafiya da zama lafiya da gamawa lafiya alfarma annabi sallallahu ta'ala alaihi wa sallam Allah ya ƙara mu rayuwar mu albarka Allah ya ƙara cika rayuwar mu da albarka idan cikawar mu ta zo Allah ya sa mu cika da kyau da imani Allah ya ba mu khatimatu sa'ada Allah ya ba mu husnul khatimati Allah ka ba mu kyakkyawan ƙarshe alfarma annabi sallallahu ta'ala sallam iyayenmu da kakaninmu da malamanmu da malaman malamanmu Allah ya gafarta musu Allah ya fi musu Allah ya jaddada musu rahma Allah ya lullube su da rahma Allah ya lullube su da rahma Allah ya sanya kaburburan su su zama rawdatan min riyadil janna Allah ya sanya kaburburan su su zama rawdatan min riyadil janna Allah ya sada su da sayyidina Maulana Rasulullahi sallallahu ta'ala alaihi wa alihi wa sallam Allah ɗebe musu kewa a cikin barzahiyarsu da mushahadar manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam ubangiji yadda Allah ya yi musu ubangiji Allah ya mana haka Allah ya haɗa mu da su gidan rahama farman manzan Allah sallallahu ta'ala alaihi wasallam Allah ka ba kasan mu zaman lafiya Allah ka ba kasan mu zaman lafiya Allah ka yaye mana wannan damuwa halin da kasan mu take ciki Allah ya ɗauke mana halin da ƙasar mu take ciki Allah ya dauke mana halin da jihar Zamfara take ciki Allah ya dauke mana na fitintinu da kashe-kashe da zubar da jinaine da sace-sacen mutane da sace-sacen dabbobi da sace-sacen dukiyoyi ubangiji Allah ya dauke mana Allah ya kawo mana aminci Allah ya dauke mana tsoro Allah ya kawo mana zaman lafiya Allah ya dauke mana tashin hankali alfarman manzo Allah sallallahu alaihi wasallam Allah ya tabbatar da aminci a garuruwa da ƙauyuka da dazuzzuka da hanyoyi da birane Allah ka ba mu zaman lafiya Allah duk waɗanda suke da hannu cikin wannan tashi-tashin hankula waɗanda suka ɗauki nauyin tashi-tashin hankula da waɗanda ke yi mubasharatan da waɗanda sun san ana yi suka rufe ana yi ubangiji Allah ka kisan mana gare su Allah ka kisan mana gare su Allah kuma ka yi mana maganin su ko su wane ne Allah ka fi mu sanin su ko su wane ne Allah ka fi su karfi ba abin da ya buwaye ka ya ubangiji yadda suka hana al'umma ta zauna lafiya ubangiji Allah ka hana su zauna lafiya Allah mummunan manufarsu Allah ka bayyana musu da ita Allah ka mai musu da mummunan manufarsu Allah ka yi mana maganin su ko su wane ne suna cikin mu suna wajen mu suna wajen ƙasa ko su wane ne ya ubangiji ba abin da ke buya gare ka Allah ga ta gasu Allah mun baka da su Allahumma khuzhum akhza azizul muqtadir Allahumma khuzhum akhza alqura wa hiya zalima inna akhdahu alimun shadid Allah ka mana maganin wannan fitina Allah ka kawo mana da ita rabbana atina fid dunya hasanatan wa fil akhirati hasanatan wa qina adhaban nar Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin al-fatih lima ughliq wal khatim lima sabaq nasir al-haqq bil haqq والهادي إلى صراطك المستقيم وعلى آله حق قدره ومقداره العظيم سبحان ربك رب العزة أما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين